na indimi islamic trust a nan garin maiduguri jihar borno darasinmu na yau shine darasi na 22 haka ne yau muna 23 ga watan juma'a ula shekarar 1442 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 6 ga watan 1 shekara 2000 da ashirin da ɗaya lissafin bature darasinmu da ya gabata malin kawo maganan hajjuru a inda ya bayanin cewa haramun ne musulmi ya ƙaura cewa don wasu musulmi na uku sannan ya yi bayanin cewa hajjuru zai halatta fiye da kwana uku idan akwai dalili misali mutumin zai cutar da kai wajen addininka da rayuwarka ko kuma ya zamana wanda za ka kaurace masa don bida'a ne saboda magani ya halatta a kaurace masa idan kauracewar za ta yi amfani mu yi bayani akan wannan sai da abin da ba mu kawo ba shine maganan me dalilin kauracewa fasiki ko don bida'a malamai sun kawo dalilai da yawa amma wanda ya fi fitowa fili shine hadisin Ka'ab ibn Malik shi da sauran mutane guda biyu su uku waɗanda suka zauna a Madina ba su fita zuwa yakin Tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma su da wani uzuri to shine da manzon Allah ya dawo daga Tabuka manzon Allah ya bada umarni aka kaurace musu ba wanda yake musu magana ba wanda yake musu sallama idan sun yi wa mutane sallama ba sa yi musu magana idan sun yi wa mutane magana ba wanda zai musu magana sai da suka zauna kwana hamsin kamar da Allah ta'ala ya bada labari a cikin suratul tauba wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim daga ba Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubarsu kun ga wannan sun yi laifi ne to sai aka ce a kaurace musu saboda laifin da suka yi don su ji ba dadi su ji ba su kyauta ba su gyara sannan kuma wani ma idan ya ga wannan ba zai yi ba don kada abin da aka yi wa wani shi ma abin ya same shi to maksudin wannan hadisi ma'ana kawar cewa wani wanda ya yi abin da ke ba daidai ba don ya gyara kuma sun kafa hujja da hadisai a wasu ayoyi wala tarkunu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar kada ku karkata ga waɗanda suka zalunta imma babban zalunci ko karamin zalunci a wuta ta shafe ku mana ku zauna tare da su kuna mu'amala da su ku tasirantu da su وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيري إذا كذا waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah suna batunci ga ayoyin Allah suna fadin abin da sun ga dama dangane da ayoyin Allah kada ka zauna tare da su kuma na kauracewa mabarnata masu karyata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu kuma a cikin aikin sahabbai an samu wannan hadisi Abdullah ibn Mughaffal ya ga wani mutum ya dauki dan wato ya dauki wato dutse tsakuwa yawa yana ya kisa wannan da hausa jifa yana da suna na musamman da larabci da alkhazfu amma da hausa yana da suna eh ban ji ba kale ka doki tsakuwa haka ya ka da hannu shine kale to abihim da bari mun faɗi abin da mutane su fahimta jifa to yana sai ya ce manzo Allah ya hana wannan sai saki sai ce manzo Allah ina ce maka manzo Allah ya hana amma kana yi sai ke cewa la ukallimuka abada la ukallimuka abada ba zan sake maka magana ba ka wannan kaure cewa kin dan me ya kaure ce masa da ya saba yana saba umarnin manzan Allah ce masa manzan Allah ya hana baya ji yayi na karin farko da yayi kila jahilci ne ko bai sani ba amma an fada masa an kawo masa dalili manzo ana ya hana amma ya ci gaba kawo ya zama wani abu daban yace ba zan sake maka magana ba to dalilai haka cikin aikin sahabbai da magabata an samu to shine malamai suke dogaro da su wajen tabbatar da hajuru inda hajurun zai yi amfani idan an samu sharrida to shasa ya halatta a yi hajurun fasikai bayan bid'a idan zai yi amfani ina daga cikin wannan mutum ya kaura cewa matarsa wa hajuruhun na fil mabaji da kuma mutum ya kaura cewa ɗansa mahaifi don yi gara ko da sama da kwana uku dan ka kai kai baya ji to idan kaga ka kaurace masa zai gyara sai ka kaurace masa ko da sati guda dan ya gyara haka na malami kaurace wa almajirin sa dan ya gyara ya halatta ko da fiye da kwana a kwana uku to za mu tsaya iyanan abin da ya shafi maganan hajuru a sai za mu ci gaba daga inda malam ya tsaya mu ta yau ta farko ita ce a maganan ladubba na majalisi gurin zama zama a cikin masallaci ko gurin karatu ko wani majalisi daban duk inda mutane suke zama akwai ladubba na majalisi malam yake cewa wa man dakhala majlisan duk wanda ya shiga wani majalisi gurin zama majalisi gurin zama فليجلس يزونا حيث تناهى به المجلس عند مجلس ya tsaya. kada ka ci za ka tsallake ka wuce gaba da ka zo a makare gurin ya cika saho na biyu ka samu ko na uku ka samu ko na ƙarshe iya inda majalisar ya tsaya iya inda majalisar ta tsaya ƙarshen jama'a sai ka zauna a nan wannan shine a ladabi tunda baka zo da wuri ba sai kai hakuri ka tsaya inda ka samu ka zauna inda ka samu kuma wannan shine aikin sahabbai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisin Jabura dan Samir dan Samura Allah kara masa yadda yake cewa kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi hadisin Abu Dawuda da imam a tirmidhi yace mun kasance idan mun zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan mu sai ya zauna inda majalisa majalisin ya tsaya in sau na biyu samu sai ya zauna sau na uku ya samu ya zauna ba zai ce barin in tsallake in wuce gaba ba an gane saboda ladabi wannan ladabi ne girmama majalisi ne girmama waɗanda suka zo gabaninka kai ka zo a makare ka tsallake ka tsallake ka tsallake ka zaka zo wani a gaba me yasa baka zo da wuri ba a gane to idan mutum ya wannan bai yi ladabi ba bai mutunta waɗanda suke zaune a majalisin ba majalisin ba har wala yau kuma bai mutunta majalisin kansa ba a gane to shine malaka cewa wa man dakhala majlisan falyajlis haythu tanabihi tanaha bihi almajlis ko gurin karatu ko a a masallaci ko kuma dai wani taro ana yi in ka je sai ka zauna iya inda ka tsamu kada ka ci zaka tsallake sai ka wuce gaba zaka zauna alhali baka zo da wuri ba sai malaki cewa wala yufarriqu kada mutun ya raba bayna mutasafiyaini tsakanin masu ƙaunan juna mutasafiye ne daga tasafa au tasafaya daga safa aka ɗauka abu wanda yake tatacce ku tace abu ya zamanto an tace shi ba wani abu a ciki mana waɗanda suka suke ƙaunar junansu ƙauna ta ƙarshe babu wata tangarda a cikin soyayya tasu suna son junansu sosai suna zaune kamar malamai suke bada misali kamar aboki da aboki wanda suke a wato akwai alaka ta kud da kud a tsakaninsu ko mahaifi da ɗansa suna zaune to suna ƙaunar junansu sai kada kai ka zo ka raba su ka zauna a tsakaninsu a gane sun zauna tare ne saboda suna ƙaunar juna ko ya zama na suna hira ka zo ka shiga tsakaninsu ka yanke musu herarsu ko ya zama na sun fi jin daɗi ne idan suna zaune tare to akwai irin waɗannan mutane idan mutum ya zo misali ko a wajen aure ko wani abu idan mutum sai ya galibi sai ka mutum ya tsaya ya duba ina ya kamata ya zauna sai ya kalli haka ya kalli haka sai can ya je ya zauna wani wanda ya san shi hirarsu ta fi ta fi zama dai ɗaya sai ya je ya zauna a gurin an gane to irin wannan karka zo suna zaune ka shiga tsakaninsu ka raba su ka yanke musu hirarsu an gane wala yufarriqu kada ya raba baina mutasafiyaini waɗanda mutane guda biyu da suke son juna akwai kauna ta hakika akwai tatacciyar kauna a tsakaninsu ko kuma au abin wabni ko baba mahaifi da ɗansa au akawai ne ko kuma ‘yan uwa guda biyu kada ka zo ka raba a tsakaninsu dalili akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Amr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li rajulin baya halatta ga wani mutum an yufarriqa bayna ithnaini ya raba tsakanin mutane guda biyu illa bi iznihima sai da izininsu suna zaune ka zauna a tsakaninsu sai da izininsu izini kuma ya zama ta bin lisani ka zo kana tsaye ko za ka wuce kana neman gurin zama ta ce malam bismillah ɗayansu ya koma gefe ce zo ka zauna a nan kaga da bakin da harshen su suka baka izini an gane ko kuma bil fi'li ɗayansu ya matsa da suka ga ka taho sai ɗayansu ya matsa gefe kaga wannan izini ne ya baka ko suka baka da me a aikace ma'ana ka zo ka zauna kenan an gane to idan aka samu izini a ba hana ba ta yiwu suna magana wani sirri ne kuma ka zo ka shiga tsakaninsu ka yanke musu wannan sirrin nasu don za su daina magana dan ba sa so kai ka ji wannan jawabin nasu bayanin da suke yi to sha sa shari'a ta ce kada mutum ya raba tsakanin mutane guda biyu da suke zaune sai da izininsu illa an yafsaha lahu sai da su su buɗa masa su yalwata masa a gane idan suka yalwata masa kaga wannan izini ne a aikace illa an yafsaha lahu ko su yalwata masa su buɗa masa wannan idan suka yi wannan sun baka izini a aikace a gane duk wanda mai za mu fahimta yan uwa musulmi yan uwa a girmama haƙƙin ɗan adam hatta a majalis irin wannan zama ba a so ka cutar da ɗan uwanka suna zaune suna ta hira suna dariya kace salamu alaikum dalabarin zauna anan ka yanke musu hira sai su ji ba daɗi kowannan ba'asu manzala ke cewa la yahillu li rajuli baya halatta ga wani mutum an yufarriqa bayna ithnayn illa bi idhnihima to inda musulmi suna aiki da abubuwan da musulunci ya tsara na hakkokin mutane kada an ga mamaki a duniya da an ga mamaki a duniya to amma ina ina ina kiyaye haƙƙi kowa sai ya taki haƙƙin dan uwansa takura dan uwansa ya cuci dan uwansa haƙƙin bil adama haƙƙin bil adama da turawa suke faɗa duk wasa ne in ka kwatanta da irin abin da musulunci ya kawo su dan wayewa dan burgewa suke yi amma musulunci addini ne idan ka yi ka yi abin da Allah yake so kana da lada a gurin Allah amma duk da haka ba ma yi ba mu sani ba ko mun sani ba ma aiki da abin da muka sani to Allah ya gane da mu malaki cewa wattawassu fil majlisi hasanun budawa yalwatawa fil majlisi a gurin zama hasanun yana da kyau abu ne mai kyau ana so an gane kuna zaune inda kuke zaune kun zauna da allowance da yalwa kuka zauna wani ya shigo idan kuka bubbuda zai samu gurin zama to kada ku ce tun da mun riga mu ne muka fara zuwa mun riga shi zuwa sai ku kane kane ku hana shi ku ki ku bashi gurin zama to wannan baya daga cikin ladabi inda akwai gurin zama to a bashi dama a ya zauna kada a ce ba za a yi ba yin wannan ladabi ne wanda musulunci a yana so Allah ta'ala yake cewa ya ayyuha alladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum ya ku wadanda suka yi imani idan aka ce da ku idza qila lakum idan aka ce da ku tafassahu ku yalwata ku buda fil majalisi a guraren zama fafsahu to ku yalwata to ku buda yafsahillahu lakum Allah zai yalwata muku kuna zaune wani ya shigo wannan ma ya dan gyara zamansa wannan ma ya dan gyara zamansa wannan ma ya dan matsa wancan ma ya dan matsa dan wanda ya shigo sabu gurin zama to kuma sai Allah ya yalwata muku an gane yafsahillahu lakum Allah zai buda mu da farko maganar tafassahu fil majalis wanne majalisi ake nufi malamai sun tattauna wasu suka ce in ana zaune a majalisin ilimi ne ko kuma ana sahun yaƙi ne ko ana sahun zikiri ne malaman sun yi maganganu da yawa amma abinda irinsu imam ibn arabi da imam kurtubi suka ce imam kurtubi suka ce zance mafi inganci Allah ce fil majalisi wannan umum ne ya shafi kowane majalisi irin wannan zaman namu majalisi ne na ilimi in wani shigo akwai dama abu da na masa abu da da masa ko kuna zama a sahu kuna jiran sallah wani shigo akwai inda za ku matsa ya zauna ku matsa ya zauna sahun gaba da sauransu duk inda ake zaune ko wurin ɗaurin aure ko wurin janaza musamman misali ya zama kuna zaune a inuwa in ba ku matsa masa ba zai je zauna rana haka yana faruwa irin wannan sai ku sai ku don ku gyara ku don bubuda inda zai samu ya zauna inda jama'a za su zauna to idan kun yi wannan sai Allah subhanahu wataala kuma zai yalwata muku Imam Qurtubi yake cewa yuwassi' li akhihi ma lam yata'azza fa yukhrijuhu ad-dhiq an mawdi'ihi idan ka matsa za ku takuru to kada ku matsa kada ku buda shirin ya hakura ya nemi wani guri kuma ya danganci a yanayin mutum wani idan ya buda ya takura kansa zai cutu saboda yana da jiki ko misali wani ba da lafiya kafasa na ciwo kaga aka takura shi zai zai zai cutu to shine yake cewa malam ya ta'azza matukar ba za ka cutu ba idan za ka cutu la darara wala dirara sai wancan ya haƙura ya nemi wani guri amma ba za ka cutu ba za ka iya ka yalwata ka buɗe ka buɗa ɗan wanka ya zauna ka yalwata ɗan wanka ya zauna sai a ka yi wannan din an gane yafsahillahu lakum Allah zai yalwata muku taya zai yalwata muku wasu malamai suka ce zai yalwata muku zai buɗa muku zukatanku ku zama da haske wasu malamai suka ce Allah zai yalwata muku wajen kabarinku a cikin kabarinku wasu suka ce Allah zai yalwata muku duniya da lahira to amma Allah ya ce yafsahillahu lakum Allah zai buda muku zai yalwata muku Allah bai kayyade ba ya bari a bude saboda haka kowane zai shiga ciki tayo Allah Allah sai ya yalwata maka da abin da ya ga dama Allah ya saka maka me da abin da ya ga dama wani idan ya yalwata wa wani sai Allah sai ya yalwata masa wajen arzikinsa wani idan ya yi sai Allah ya bude masa zuciyarsa ya zama ta baya da hasada ya buda masa zuciyarsa baya da hasada domin mai hasada ai ba zai wannan ba wani zai zo ya zaura na alamala zo zo zo zo zaka zauna alama ne na zuciyarka tana da kyau kana son jama'a sai Allah ya yalwata maka ko kuma wani a kabarinsa Allah ya yalwata masa saboda wannan shi Allah mai karamci ne Allah mai karamci kullum shi kada ka raina karamin aiki kada kuma ka dogara da babban aiki kada ka raina karamin aiki a ganinka kuma kada ka dogara da babban aiki ai ni kam yanzu ai nayi kaza da kaza nayi kaza da kaza baka sani ba san da kai wannan ashe kila ba ikhlasi kai ya zama aikin me aikin banza a wani aiki ɗan ƙarami baka ɗauke shi a bakin komai ba amma kayan da kyakkyawar niyya saboda Allah da zuciya kyakkyawa sai Allah ya baka ladan da baka zato Allah bai karamci ne an gane ta saboda haka kila sai a sanadiyar wannan wani sai Allah ya haskaka ma kabarinsa Allah ya buda masa kabarinsa yafsahillahu lakum Allah zai yalwata mu Allah bai kayyade da me da me ba duk wani alkhairi na duniya ko lahira sun shiga ciki to Allah samu dace shi ma wannan duk dai girmama dan adam lura da hakkin dan adam kuma ka sowa kanka abinda ka sowa dan uwanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ka samu gurin zama kana zaune wani ya shigo shi ma yana so ya zauna to kai maka ka bashi dama ya samu wannan alkhairin abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ya rawaito kamar yadda zuwa cikin sahih bukhari yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an yi ƙamar rajulu min majalisihi a tada mutum inda yake zaune majalisin ilmi ne ko wani taro ake mutum yana zaune shi ya fara zuwa ya riga wasu wani ya zo shi kai malam tashi daga nan tashi daga nan aka tada shi to wannan manzo Allah ya hana tada shi manzo Allah ya hana wannan wa yajlisa fihi shi wanda ya tada shi ya zauna malin tashi daga nan ya tada shi shi ya zauna gurin manzo Allah ya hana wannan me ya kamata ai abinda manzo Allah ce shine walakin tafassahu wa tawassau tafassahu wa tawassau tawkidin duk abu ɗaya ne tafassuh da tawassu duk abu ɗaya ne amma taukiri ne sai dai ku yalwata in ka zo guri sai wanda suke zaune su yalwata su bubuda wanda ya zo ya samu gurin zama amma shi da ya zo kada cewa ne tashi daga nan a shi ya zauna a gurin da wani ayar allah madaukakin sarki yana ladabtar da mu'minai ne dangane da ladabin majalisi abu na biyu yin wannan alama ce ta imani gana zaune a majalisi wani ya zo ka buda masa ka yalwata masa wannan ala wani aiki aiki ne na imani to sha samu Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya suka yi imani ma'ana mai imani ne zai yi wannan a gane to sai ka gwada imaninka kana zaune a majalisi wani ya zo kana da gurin da akwai yanayi akwai dama da zaka budawa wani ya zauna kaki sai ka binciki imaninka kuma ai kullum shi wato musulunci ya bada ka'ida kamar da manzo Allah ke cewa cikin hadisin sahih muslim wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilay kaiwa mutane abin da kake so me si maka to shine magana ta hikima suke amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka bihi kaddaran da kai ne ka zo kana neman gurin zama ya kake so mutane su yi maka su bubbuda maka ta ka kiyasta kanka saboda haka idan wani wani ya zo akwai hali ba cutuwa sai ka yalwata masa ya samu gurin zama to shi yasa Allah ya ce yafsahillahu lakum idan ka buda wani Allah zai buda maka idan ka yalwata wa wani Allah zai yalwata maka to shine malamai suka ce aljaza'u min jinsil amal aljaza'u Allah zai saka maka da irin da jinsin abin da ka aikata ka buda wannan sai Allah ya buda maka ka ji ka budawa Allah ba zai buda ma ba an gane malaki cewa والرضا بالدون من المجلس تواضع والرضا يرضى بالدون دغوري مرا درجة الدون معنى الحقير قلنا لك باب درجة من المجلس المجلس تواضع kaskantar da kai ne abin da ake so ka zo guri duk inda ka samu al'adance matsayinka ya fi wani gurin shi ne addun gurin da yake baya da daraja ko gurin zama ko kujera ka zo guri akwai kujeru na vip to babu wannan sai kananan kujeru na ko ya ayyuhan nasu kada ka zo kana kumburi kamar ni na zo gurin nan ba a shirya mu inda zan zauna ba kamar ni ai wannan an raina ne wannan raini ne kana cika baki tun kai haka ba ba ta wadu'i in ka zo kai shiru in ka samu kujera wadda ta yi daidai da kai ka zauna in babu wannan da abin da ka samu kuma ka san cewa kafin karfin wannan kujerar al'adance al'adance sai kai haƙuri ka ce ba damu ba damu mana ko za ka kama babban kujera ne ka ci haka ya isa alhamdulillah ka huta ka hutar da mutane amma ka zo ba babban kujera mana za a dauka babban kujera ne sai kai shiru kana kallon mutane mana a kawo an ji ana dawainiya ana wahala an ji ana dawainiya kujerar ba a kusa take ba sai an doko kaga wannan baka yi tawadu'i ba hakan nan ka zo akwai darduma akwai taburma to da dardumar an cika an zauna kai a wurin ya cika ta ku taburma sai ka zauna ba matsala amma kar ka zo ka nuna bacin ranka tana ta kallon wurin malam ka ce ma malam bismillah kai kana kallon wurin darduman ana cewa bismillah hankalinka yana can to kaga babu tawagu ya nan ita wanda rayuwa sai a hankali domin ba kullum bane ba kullum bane juma'a wataran dole abin da kake so zaka rasa shi sai kai haƙuri ka yadda da abin da ka samu to shine malam yake cewa war riba yarda biduni da guri wanda yake mara daukaka mara daraja bai kai inda ake so ba bai kai yadda ake so ba min al majlisi a majlisi a gurin zama tawadu'un tawalu'i ne kaskantar da kai ko ana so musulmi ya zamanto mai kaskantar da kai man tawadu lillah rafahu Allah wanda ya saukar da kansa ya zama ta mai tawadu'i Allah subhanahu wataala zai so shi girman kai bai da kyau in gana ka zama ta mai girman kai in kaga mutane sun girmama ka ba dan ka girman kan bane a'a dan kudayin wani abin ka ko tsoron sharran ka kai mai girman kai in kaga mutane sun girmama ka kuma munafunci za su yi maka a zahiri don ƙudayin wani abanka ko tsoron sharrinka za su girmama ka amma a zukatansu sun raina ka ba sa gani ƙimarka kamar yadda wani kicin yaji mun tafa faɗa ko mai girman kai ce kamar mutum ne wanda yake yana can dutse mai tsawo kamar bene misali mai hawa talatin yana tsaye a kai shi yana can yana kallon mutane ya ƙanana su kuma a ƙasa suna kallonsa ƙarami shi yana gani yana sama a cikin ina sama da su yana kan su ƙanana ya raina su su kuma can ƙasa su daga kai su kalle shi ɗan ƙarami to haka misali mai girman kai shi yana gani ya fi mutane mutane kuma suna ganinsa shi ba komai ba ne tun kasan wata mai tawazu'i mutane za su girmama ka ɗan ƙauna ko wani abu zai cutar da kai ba su yadda ba don gimawa da suke maka a cikin zuciya amma don in kana girman kai kare na mutane wani abu zai cutar da kai ba su yi magana ba dala rabu da shi maganinsa kenan ومن سبق إلى مجلس ما لك سوى wanda ya riga ya je majalisin wani majalisi gurin zama wanda ya fara zuwa wa man sabaka ila majalisin wanda ya fara zuwa gurin zama fa huwa ahqqu bihi shi yafi dacewa da shi ma'ana bai halatta zuwa ta da shi ba irin wanda majalisi wanda ya fara zuwa ya ajiye littafinsa ya zauna wani ya zuci kai malam tashi daga rani zan zauna baka da wannan haƙƙi kai duka zo daga baya musamman majalisin da yake na jama'a ne abin nufi majalisi wanda yake kowa yana da haƙƙi kuma gurin karatu gurin ɗaurin aure gurin janaza masallaci wanda kowa yana da haƙƙi to wanda ya fara zuwa ya zauna inda ya zauna nan ya fi dacewa da shi yana da haƙƙi akan wannan gurin sama da wani wanda ya zo daga baya an gane wahuwa a haƙƙo a bihi dalili akan wannan hadisin abu hurairata wanda ya zo a cikin sahih muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kama ahadukum min majlisihi idan ɗayanku ya tashi daga inda yake zaune a sahu ne ko gurin karatu ne thumma raja'a ilaihi sannan ya dawo ya fita ya dawo fawo a haƙo bai shi ya fi dacewa da shi yanzu irin wannan zaman namu sai wani tashi ya je kama ruwa ya dawo shi ya fi dacewa mai da gurin ko da bai aje wata alama ba wani zo a gurin usman suka ce yana da haƙƙi ta da shi ma to yanzu wani hadisin yana magana ne akan me akan wanda ya zauna a guri sai tashi ya dawo yana da mai haƙƙi amma kuma maganarmu wa man sabaka ila majlisin fa huwa haqqu bihi me wajhu dalala anan kun fahimci maganar mu muna magana ne akan wanda ya fara zuwa guri shi yake da haƙƙi akan gurin nan sama da wasu wanda shine ko amma kuma hadisi da muka kawo wanda yana zaune a guri idan ya tashi ya fita ya sake dawowa shi ya fi cancanta da wannan gurin hadisin ya dace da abin da muka fada? eh ta ya dace amma hadisin ai bai ce ya riga ba akwai inda hadisin ce ya riga? muka ce wa man sabaka wanda ya fara zuwa shi wanda muke magana shi hadisi kuma yana magana me wanda yana zaune tukuna ya tashi ya dawo bai ce wanda ya fara zuwa ba ta ya zama hujja wannan shine kiyasul aula ne imam imam qadi iya da yake cewa وإذا كان هذا بعد قيامه فما لم يقم منه أولى inda yana zaune ma ya tashi ya dawo yana da haƙƙi idan ya fara zuwa ya fi cancanta sai mai yana da haƙƙi an fahimta wanda shine wajhu listidlali listidlali wajhu listishhadi wanda ya fara zuwa guri majalisi na jama'a wanda kowa yana da haƙƙi a ciki ta wannan banda gidajen mutane gidan mutum kaje inda ya nuna maka zai zauna kila ka zo ka zauna wani gurin kai mala ka tashi ka koma nan yana da haƙi ka tashi ko ba ka ba tunda ba zama kai da ba da idininsa ka zo ka zauna ba kuma baka da haƙi a gidansa shiga gidansa ma sai da me sai da izini kila inda ka zauna akwai wando kana kallon cikin gidansa mana da Allah ka dawo daga daga nan ai ka karkace ai aka ce wanda ya je majalisi ya fara zuwa ba haka bane dan baka da haƙƙi a gidansa majalisin baka da haƙƙi an gane mun zo karatu mun zo mun gama akwai lokacin tambaya idan mun gama karatu akwai lokacin tambaya sai kai tambaya yi ka rubuta za ka manta karka manta karka ce malam ya hana ni wallahi kuma sai na manta ka rubuta ka rubuta ka aje ana kiran sallah insha Allah sai kai bayani a amsa ومن سبق إلى مجلس wanda ya fara zuwa gurin zama fa huwa ahqqu bihi shi yafi dacewa da wannan gurin hatta ya koma minhu har sai idan ya tashi daga wannan gurin li ghairi al'audati ilayhi ba da niyyar dawowa ba ana zaune irin wannan zaman namu sai wani tashi ya kwashi ya kwashi littafinsa ko ya tafi sa gaba daya to wannan to wani sai ya zo ra gurin ba ba da haƙƙi an gane dama yana da haƙƙi ne dan ya zauna yanzu ya ƙi zaman ya tafi shikenan haƙƙinsa ya tafi ligairi da audati ilahi an gane amma idan ya tashi zai dawo har wala yau me yana da haƙƙi hadisi da makaranta yanzu idza qama ahadukum min majlisihi majlisihi thumma raja ilayhi fa huwa haqu bihi idan ɗaya ku yana zaune a majalisi ya tashi ya fita wata bukata ya ji kama ruwa ya ji zai waya ya shigo idan ana zaune a nan wani sai an kira shi an kira shi a waya kuma baya so ya yi misin da wannan kira sai ya tashi yana rike da waya to kai kana zaune a gurin sa karka jawo littafin sa ka matsa ka zauna a gurin ai zai dawo ne an gane to wannan shi ya fi dacewa da shi imamun nawawi yake cewa ko da wani ya zo na kafin ya dawo ya sake dawowa to yana da hakki ya tada shi kuma wajibi ne wannan ya tashi an gane wasu malamu suka ce a'a in da wani ya zo na to mustahabbi ne wannan ya tashi amma ba dole bane amma imamun nawawi yake cewa gaskiya in ka duba zahirin hadisin tana ce fa huwa ahqqu bihi saboda haka shi wannan wanda ya zauna dole ya tashi dama ai shi na farkon ya tashi ne da niyyar dawowa kuma ya riga shi zama a wannan gurin to shi ne mamun yake cewa babu bambanci ya aje alama wannan gurin ko bai aje alama ba inda ka fahimci dai zai je dawo to karkace tun da bai aje alama ba ka ce ai baka aje alama ba to ba ka da wannan uzuri in yi da sake dawowa to shi yake da haƙƙi ya zauna a wannan gurin kamar yadda muka yi bayani duk dai maganar mai maganar mai girmama haƙƙin ɗan adam girmama musulmi inda ana so a mutunta mutum musulmi hatta irin waɗannan al'amura ina ko mutum ya je doki bindiga ya kashe mutum ha kawai shi mutum baya da aiki sai kashe kashe mutane ba ƙaira kullum kisa kuma ya ce wai yana aikin Allah wai yana neman aljanna da wannan ka fitina ce babba Allah ya tsare wata wasu fil majalisi hasanun mana yake cewa hasanun anan mana mustahabi ne kenan ba ba dole ba kenan amma gaba imam ibn arabi yana cewa shi yana cewa wajibin ne wajibi yake cewa an gane haka fahimta sashe ya ce wajibi ne ومن شرب فليناول من عن يمينه وإن كان أحدث القوم سنا وساق القوم آخرهم شربا ومن شرب وان ليشا وانا أبو ya sha abin sha ruwa madara abin da yake a cikin kwano ɗaya ne idan an sha za a miƙa wani ya sha an gane falyunawil ya baiwa man an yaminihi ga wanda yake damansa an baka ruwa a cikin kwano ko madara ka sha to na damanka za ka fara baiwa an gane dalilin wannan shine a wannan kuma saboda girman bangaren dama saboda girmama bangaren dama akwai hadisin Anas Allah kara masa yarda yake cewa manzon Allah ya je gidan bafansa Anas aka ba kawo manzon Allah wato madara wanda aka sarka da ruwa sai bafansa ya baiwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya sha da ya sha hagu da shi akwai sayid na abubakar dama da shi wani bakauye a hagunsa sai na abubakar second in command an gane aiko sun da maza Allah yana raye sahabbai sun sun me sun mika wuya ko maza Allah haka ya nuna da ya zo ya rashin lafiya waye ce wuce gaba ya sallah abubakar wata ta zo gurinsa ya ce da ita ka je ka dawo wata mace sai ta ce idan na zo wani sami ka waha ya ce ki je gurin sai na abubakar ki je gurin abubakar an gane to a hagu da manzan Allah sai na abubakar dama da manzan Allah wani ba kauye kasan ka da aka ce ana ce ba kauye ga ma'aiba abin girma ba ne ko aka ce ba kauye ai shikenan dan birni dama yana jin ba kauye shikenan ai an gane to manzan Allah da ya sha yana rike da kwano a hannunsa sai sai na Umar yace wa khafa an yutihi al-arabi sayyidina Umar yaji tsoron kare ya baiwa wannan ba kauye sai ya ce a'ti ababakar ya rasulallah indak ya manzan Allah ka bai wa abubakar ya kuna kusa da kai sai manzan Allah ya ji amma ya kyale fa'atahu al'arabi alladhi ala yaminihi sai bai wannan ba kauye wanda yake damansa thumma qala sai manzan Allah ya ce al-aymana fal-aymana mana iqtil aymana fal aymana ka baiwa wanda yake bangaren dama sai wanda yake dama da shi za a tabin me dama dama dama har a zagaya al aymana fal aymana ka fara baiwa wanda yake dama sai wanda yake dama da shi wannan shine kaida malaki ta wa in kana ahdath al qaumi sinna ko da wanda yake dama ya fi shi ne mafi ƙarancin shekaru a cikin wanda suke zaune ahdath alqaumi mutanen da suke zaune a gurin sinni shi ne mai ƙarancin shekaru a cikinsu ko da yaro ƙarami ne in yana dama shi ki da hakki a fara bashi an gane wannan kuma saboda hadisin sahal ibn sa'ad a cikin buhari yake cewa an kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin sha sai sha an gane sai dama da manzan Allah wani yaro hagu da shi dattawa manya-manya sabon manzan Allah sai na abubakar umar da sauransu manya-manya faƙala sai manzan Allah ya ce ya gulam ya kai yaro a ta'azanu li an utiyal ashiyaka ka ba ni izini ka ba ni dama in fara baiwa dattawan nan ƙala sai yaro ya ce ma kuntu li'uthira bi nasibi minka ahadan ya rasulullah rabona daga gurinka ba zan fifita wani a kaina ba rabonka daga hannunka zan karba ya rasulullah in fifita wani a kaina kai wannan ba zai yi ba fa'atahu iyahu sai manzan Allah ya bashi ko wani hadisi ne mai girma ya uwa wani hadisi mai girma ne na farko wato tawadu in manzan Allah an gane abu na biyu an zo magana haƙƙi ana magana haƙƙi ba shekaru ake dubawa sannan kuma abu na gaba duk wanda yake mai hakki ne akwai hakkinsa to a bashi dama a nemi izininsa a yi abin da za a yi da yardarsa kun ga sayyidul halki fiyayyen halitta amma yana neman izini daga gurin yaro karami sayyidul halki ka saurara abin sosai ka kwatanta da irin yadda kai kake mu'amala da yaranka da matanka kai ba ma yara da mata ba manya ma ya kake mu'amala da su akan haƙƙinsu ka san haƙƙin wani ne sai ka take ba ruwanka ka ga manzon Allah gaban manya cikin jama'a yaro karami yana neman izinin sa ka bani izini ka bani izini manzon Allah ba manzon Allah ba ka bani izini yaro karami don me ana magana hakki ne to sha sa al'ummar musulmi a yau musamman irin su najeriya muka ɗauki harkar hakki abin wasa sha sa rayuwarmu take tabarbarewa duk juyin shugabanni da za a yi babu abin da zai canza na ga wani ya yi posting a facebook a yana jikuwa a whatsapp ne aka tura yake cewa shugabanni da Allah yake ba mu daidai da mu ne yace inda kake so ka gane haka ka je masallaci jin na masallaci an masa daki an sa kwado an kulle agogo na masallaci an sa kwado an kulle duk abin da ke na masallaci ma bai tsira ba ka je da sabon takalmi masallaci sai an saci masallaci mu na fara 5 kan famfo wani an saban daki kan famfo naira dubu da ɗari biyu ne amma ya kai so uku idan an sa sai wani shugaban dakin ya kwance ɗauka kan famfo naira dubu da ɗari biyu na masallaci kuma a cikin ban daki sai ya kwance ɗauka ya kai so uku kaga wannan in ya zauna sai ya ce baba buhari ya ba mu kunya waibu buhari ba nan wanda muka zabe shi ba don wannan in za ba in shi za a baiwa shugabancin Najeriya ya za a yi in shi za a baiwa shugabancin Najeriya wanda yanzu yana sa ce fom kan fofo na masallaci masallaci ɗakin Allah yace in kana so ka gane shugabanni da Allah yake ba mu daidai da mu yace ka dauka misali akan masallaci masallaci ɗakin Allah ne bai tsira ba to ina ko za mu samu shugabanni na gari to shi yasa mu yi ta zagin shugabannin yanzu an gaji da misali wa Buhari to kaddara lokacin shekara biyu din nan zai zai tafi wani ya dawo in dai ba mu canja ba to Allahu alam zai wahala mu ga canji Allahu alam amma zai wahala Allahu alam sai mun canja inna Allah la yughayyiru to kai baka so a yi maka ba dadin kai kullum ba da mara kyau din kake yi akwai ukuba daga Allah ai to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini sai kuma ya zama yaro mai hankali yace rabona daga gare ka ya rasulullah ba zan fifi da wani akai na ba sai ya karba ya sha kun ga anan abu darasi na gaba kuma adalci adalci adalci da adalci nan ne duniya take tsayawa game da malamai suke fada magana ce ta hikima daula ko kafira ce in suna adalci wajen mu'amala da hakkoki za su dauki lokaci mai tsawo kafin su rushe amma ƙasa ko ƙasar musulmai ne daula ta musulmai idan ba sa adalci ba za su yi tsawon kwana ba daula za ta rushe to amma yaushe za a gabatar da wanda yake dama akwai nukta muhimmi a nan misali idan baki suka zo maka gida akwai manya akwai ƙanana ka zo da abin sha a cikin kwano kaga a nan kai wanda ka shigo cikin falo wa za ka fara baiwa na dama da kai ko babba babba za ka fara baiwa sai dai idan kuma babban ya sha sai ya mai ya baiwa na dama da shi in ka shigo inda ka kawo abin sha ko abinci ba na daman ka zaka fara baiwa ba dalilin wannan kun ga hadisin Anas na farko da ya kawo abin sha ya fara baiwa manzo Allah ba na daman shi ba haka na hadisin Sahal da aka kawo abin sha aka fara baiwa manzon Allah sai dai idan babban ya sha sai baiwa Sheikh Uthaymeen yake cewa sai dai shi wanda ya shigo da abu abin sha din sai je ya zauna a tsakiyar mutane kaga idan ya zuba wa zai fara baiwa na dama tunda ya zo ya zauna ya fara bayarwa sai baiwa na dama da shi amma ya shigo bai zauna ba yana tsaye zai ya shigo da abin zai fara baiwa zai fara baiwa wato babba a mai shekaru kamar hadisin huzaifa yake cewa hadisin a cikin sahih muslim kunna idza hadarna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada aydiyana hatta yabda'a rasulullah idan muna zaune tare da manzon Allah ko mu halarci wani majalisi tare da manzon Allah idan an kawo abinci aka aje manzon Allah shi zai fara sa hannu kafin mu sa hannu an gane to saboda haka wannan ka'ida ce to sha sa kamar imamun nawawi cikin riyadu salihin yake cewa babu adabi shurbi wa istihbabin nafasi thalathan kharij al-ina'i wa karahati at-tanaffus fi al-ina'i wa istihbabi idarati al-ina'i ala al-yamini fal ala al-aymani fal aymani ba'da al-mubtadi'i ba wanda aka fara da shi babba ne aka fara da shi sai ya zamanto dama dama ake bi har a zagaya an gane to wannan nukta ce muhimmiya wato gabatar da babba idan za a fara bayarwa idan shigo guri kuma ana tsaye za a fara bayarwa a fara ba babba sannan kuma idan shi ya sha to sai a fara baiwa na dama na dama ana bi har a zo a bangaren hagu to lokaci za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladarsa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilmi mai amfani Allah ya wasu mana da zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin al'umma musulmi da shirya Allah ya shiga tsakaninmu da su la haula wala quwwata illa billah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik